الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata biyu ga watan sha biyu shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da sha biyu ga watan bakwai shekara ta 2021 meladiya muna darasi na goma aya ta 29 a cikin wannan sura mai albarka suratu annur wanda muke gabata wannan masallaci na sheikh jafar mahmud adam rahimahullah da ke sabuwar gandu a birnin kano nigeria alarma kuma baya kaɗan muna magana akan hukuncin shiga gida ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم a cikin ayoyin da suka gabata da alaran mai karanta mana kamar yadda muka fassara satin da ya wuce Allah yana bayani dangane da wato muhimmancin tarbiya yayin da zaka shiga gidan wani tarbiya shine ka yi masa sallama Allah ya kira masu imani kar ku shiga gidajen da ba naku ba har sai kun nemi izini kuma kun yi sallama ga ma'abuta wannan gidaje a wannan shefa wato alheri gare ku don ku wa'astu ko kuma ku tuna abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake muku fada ko yake muku wato gargadi a kai kuskure ne mutum musulmi ya shiga gidan wani bi gairi sinasin wa bi gairi taslim mutum bai nemi izini ba kuma bai yi sallama ba wannan ba daidai ba ne kuskure ne malamai sun yi saɓani wanne za a gabatar sallama za a fara yi sannan a ce in shigo ko kan na shigo ko ku dai neman izinin za a fara yi kamar kwankwasa kofa neman izini ne kwankwasa kofa sai kuma ka ce assalamu alaikum ko kuma in shigo ne e shigo assalamu alaikum ko kuma assalamu alaikum wa alaikum salam in shigo ne abu ne guda biyu dole sai an nemi izini kowane al'ada ko in ce kowace al'umma da irin al'adarsu da irin yadda suke zuwa suke shiga gidajen junansu to an yi sabani wanne ne za a gabatar wasu malamai suka ce yuqaddamu listizan za a fara gabatar da neman izini a adkhul assalamu alaikum in shigo assalamu alaikum dan qur'ani cewa ya hatta tasta'anisu wa tusallimu ala ahliha sai kun nemi izini kuma sai kun yi sallama ai tasta'dinu a wasu malamai da yawa suka tafi cewa sallama za a fara gabatarwa mutum ya ce assalamu alaikum sai ce kuma a adkhul zan shiga in shigo mana sai kai sallama sai ka abu to ya za a yi da aya sai suka ce wa fil ayati taqdimun wa ta'khir a cikin ayar akwai an gabatar da abin da shi ya kamata a jinkintar saboda uslubi na alkur'ani dama akwai at-taqdim wa ta'khir hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha abinda ake nufi hatta tusallimu wa tasta'nisu kenan sai kun yi sallama sannan ku nemi izini haka suka ce Allah musu rahama hatta tusallimu ala ahliha wa tasta'dinu kamar yadda ya zo a cikin alkur'anin abdullahi bin mas'ud a kira'arsa haka yake hatta tusallimu wa tasta'nisu kenan an gabatar da taslim ala al-istinas haka aka ruwaito daga kalda ibn hanbal cewa na shiga gurin manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama ban yi sallama ba ban nemi izini ba sai ce ban yi sallama ba ban nemi izini ba kenan sai an fara yin mai sallama sannan a nemi izini assalamu alaikum wa alaikumus salam sai kuma ka ce in shigo don ba mamaki lokacin da aka ce assalamu alaikum aka amsa maka wa alaikum salam watakila baya cikin baya cikin tsarki ko baya cikin sutura ko watakila baya cikin yanayin da wani ya kamata ya ganshi to kenan a ka'ida tarbiyya islamiyya ko da ka yi sallama to sai ka ce in shigo yanzu wannan istizanin malam ana yin sa ba a yi to amma kuma kaga qur'ani ne yace ai malam zai iya yiwa lokacin da cewa wa alaikum salam a lokacin yana tare da matarsa ne a falo suna zaune ba ta da hijabi kai kuma ka je ka afko musu ya kamata ka ce in shigo ko ka dan jira kaɗan ba wai kana sallama kana buge labule ba wannan ba daidai ba ne kuskure ne kuma maguzanci ne da gargajiyanci ku gyara fa shine zaman lafiya bin shari'a annabi yana ganin su sai ce yarje koma saboda kalda ibn hanbal bai sallama ba bai nemi izini ba annabi ya ce yarje fa qul assalamu alaikum adkhul annabi ya koya mai koma ka ce assalamu alaikum a adkhul to kun ga annabi ma a aikace mai yi assalamu alaikum a adkhul assalamu alaikum in shigo wannan shine ra'ayin da ya fi rinjaye daga cikin rayukan malamai Allah musu rahama kamar yadda riwaya ta zo cikin suna abi dawud da imamu tirmidhi da sun rawaito da sauran malaman hadisi kenan wannan aya tana nuna mana muhimmancin neman izini da kuma muhimmancin sallama in za a shiga gida gidan mutum al'aurarsa ne gidan mutum asirinsa ne ofishinsa ma haka to bai kamata a ringa shiga guri babu sallama ba ku musulmi ne ku ringa ku daina mu'amala irin wacce ba ta musulmi ba ku koya wa 'ya'yanku sallama kuma sallaman nan fa albarka ne yake sauka cewa ke amincin Allah ya tabbata a gare ku kaga ai zaka so a ce mutum zai shigo gurin ka ce amincin Allah ya tabbata gare ka amma kurin ka bari mutum ya haramta maka wannan falala kawai sai dai kaga kaya guda ya shigo maka gida wannan ba daidai bane kuskure ne in ba ka bautaran kuma za a yi maka abin da ke bayi da daɗi ibn umar wataran wani ya nemi izini gare shi zai shigo sai ce adkhul sai ibn umar yake cewa la wani ne ya zo ya ce in shigo ne sai ibn umar ya ce a kun san wancan satin daman na gaya muku kana da dama in wani ya nemi izini zai shigo wajen ka in baka kimtsa baka ce a'a ko kuma lokacin bai maka ka saurari wani baka ce a'a ina fata ana fahimta yawwa sai wasu suka ce kai shi ba gidan abdullahi dan umar ba a neman izini kafin sallama sallama ake yi da haka ba zai taba barin ka shigo ba din da ya ji ka ce a adkhul din nan a farko ya dauka kawai in ya ce eh to kaga zaka afko mai ba sallama ne to sai a waje wasu suka ce sallim qabla an tastadin kai sallama kafin ka nemi izini da haka sai ce assalamu alaikum a adkhul ya yi sallama sai ce in shigo fa'adina la ibn umar sai mai izini ya ce bismillah ka shiga wannan riwayar riwaya ce kamar yadda malamai suka kawo ta a cikin littafin aljami'a lil'imam ma'amar Allah ya masa rahama bayan wannan wasu malamai suka ce idan ka je gidan mutum kafin ka yi sallama sai ki cibis kuka hada ido da shi kasan akwai gidan za ka je ba labule ko kofar falon a buɗe take kana zuwa kafin ka yi sallama sai ka gan shi to sai ka fara cewa assalamu alaikum wannan ra'ayi ne na gaba ana fara gabatar da sallama ne in ka yi kicibis da mutum kenan kaga tun da ka riga ka yi kicibis mai neman izini ya ka riga ka gan shi to sai ka ce assalamu alaikum in ba haka ba kuma ka fara gabatar da istizani wannan ra'ayi ne na uku kenan ina fata ana fahimta abu musa al'ashari da huzaifa ibn al-yamani suna yin neman izini akan wato hatta muharramansu an gane ko muharramansu waɗanda suke babu aure a tsakaninsu ba sa shiga kan kaman uwa kaman kanwarka kamar yayarka kaga wani ai zai ca to ai ba aure tsakanina da kanwata ba aure tsakanina da mahaifiyata ba aure tsakanina da kakata ba aure tsakanina da babana ko ta ce babanta ko waye to hatta su waɗannan salafin su suna neman izini ba sa shiga kansu a kai tsaye haka imam hassan basri shi ma yake ko da ku a gida wato wato ɗaya suke to dole sai an nemi izini akwai riwaya da ta zo daga abisa al-khudri sa'id afwan sa'id al-jurairi ya ruwaito daga abi nadra daga abisa al-khudri wata rana abdullahi ibn qais yayi wa umar ibn khattab sallama guda uku na yi muku bayani wato abu musal ashari kenan bai nemi izini ba sai ya juya sai ya tafi sai umar ya fito ya ce ba ɗazunan ji muryar wane ba sai aka ce e ina yake aka ce ai ya tafi ya nemi izini sau uku baka fito ba ya umar sai ya ce a kira mun shi sai aka kira abu musal ash'ari umar sai ya ce da shi me yasa ka nemi izini ban fito ba ka tafi ya ce eh haka naji annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama idan ɗayanku ya yi sallama ko ya nemi izini ba a fito masa uku ya fita ya tafi umar ya ce to wallahi sai ka kawo min lata'tiyanni ala ma taqulu bi bayyina wa illa la af'alanna bika kaza wa kaza sai ka kawo min shaida akan wannan abin da ka faɗa an baka ba ku sai na ladabtar da kai abu musa al-ash'ari ya shiga damuwa ya kama hanya ya tafi wajen manyan sahabbai ya ce to na faje wurin umar fa na gaya mai hadisin nan ya ce sai na kawo mai shaida suka ta dariya sai suka haɗa shi da Musa al-Khudri shine yaro a cikin lokacin suka ce je ka shi wajen Umar ka gaya mai annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ka'ida in ka je gidan mutum kai sallama uku bai fito baka tafi kar ka je ka tsaya ka dauki kashi kana buga masa kofa ko ka je ka dauko dutse kana buga mai kofa daidai yake da buga waya ka ta buga mutum waya mutum yana son bukata a wajen ka sai jera maka miskwal 43 haka ne mana itai itai akwai izaj akwai takurawa yanzu wani watakila wani abin yake mitin yake ya bar wayar watakila ya manta mai kashe ta watakila ya sata a silence saboda watakila yana da emergency call wata larura watakila ya bar iyali ba lafiya watakila akwai wani abin da ya aika zai ce ai mai kaza ba ya bar wayar dan kai bane da haka ya bata ne saboda wannan biyan bukatar da yake jira kawai sai ka zo don kaji wayar mutum a buɗe take ka zo kai taimai waya ka kira ka kashe ka kira ya kashe ka kira ya kashe ka kira ya kashe wannan rashin ladabi ne kuma akwai cutarwa a ciki shi ma kamar isi izani ne tunda ƙara yake yayi kiririn ka takura masa kiririn ka watakila ya manta yana bacci so ya kamata mutane mu koyi tarbiyya da ka kira mutum ɗaya sai ka ɗan jira bayan minti uku haka biyu sai ka ɗan ƙara in bai ɗauka ba sai ka ɗan bashi lokaci irin minti biyar minti goma sai ka ƙara in ka kai wannan uku bai yi ba to kowaye ma an kira shi ai zai ga miss call din inda yana dan baka zai gane to wannan shine tarbiya idan bai kira ka ba kwana ɗaya biyu sai ka dana kiransa in kuma larura ne ka je gidansa ka buga sallama amma a ta yi wa mutum waya a ta kira a ta kira sai kuma mutum ya zo yana zagin ka wallahi tallahi sai da na masu miss call wajen goma ya ki kula na'am sai dai in larura ko rashin lafiya ko haɗari ko wani abu ya faru ko wata matsala haka wannan ba laifi mutum za a yi ta kiransa watakila ya sha'afa bai abin nan ba amma ba larura ba ba bashi kake bin mutum mutum ko bashi ne ma ya kamata kai mai wannan wannan ba daidai bane so da Allah yan uwana ya kamata mu koyi wannan tarbiyya ta yawan kiraye kirayen waya akwai wannan in yana da bukata a wajen ka sai ya jera ma miss call nan bila adadi wanda kuma ba daidai bane wallahi babu girmamawa a ciki babu kuma mutuntawa a ciki ya kamata mu kiyaye ko mu gyara na yi bayani satin da ya wuce dangane da idan mutum ya yi maka sallama ɗabi'ar mu ne in mutum ya sallama ba ba shi dama shiga ba sai ya ji ba daɗi kuma na ce muku an ce ka juya ka juya shari'a ne ma ka koya mutane ma wata ran ka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi ba zan fito ba ƙwarai kuwa kuma ba da haƙƙi a shari'a tambaye ka dan me ai gidanka ne ai akwai larurori da yawa fa wallahi wasu abun ba za su faɗu ba yanzu watakila wani ya je ya gama wahalarsa yana dawowa gida kenan ya kwanta karfe goma ne karfe sha ɗaya ne ya je ya yi wani abu yana dawowa ya kwanta kuma yana ɗabi'a in bai kwanta ya baccin nan ba zai yi ne yana ciwon kai yana kwanciya shi kenan kawai sai ka zo kai mai sallama ai ka ga motarsa ai ma mai gadi ya ce a aiko yanzu yanzu ya shiga na'am yanzu yanzu ya shiga amma watakila kuma ya kwaɓa kayansa ya kwanta kai kuma akan buƙatar da bata kai ta kawo ba ka zo ka tashe shi dole sai ya fito bare fito ba tunda ba shi yake da bukata a wajenka ba so ku rinka respecting kuna girmama uzurorin mutane da kai kara za ku iya ku rinka girmama uzurorin mutane kuma kowa wannan abu yana iya samun shi yanzu wani ya dawo ne gida yana zama yana cire hularsa ya sa hannunsa ya yanko loma ɗaya zai kai assalamu alaikum kana mai sallama aba malam ka takura masa wani kuma in ya fara cin abinci yana cin abinci ana tashinsa abincin ya ishe shi ya kare kenan akwai izaj watakila iyalinsa ne ba lafiya watakila ya yi kwanaki baya gidansa watakila yaro ne ba lafiya watakila wani abu mai muhimmanci ne ya dawo da shi gida suna tattaunawa da iyalinsa kai kuma ka zo kana ta dukan kofa ai kaga motarsa ai kaga babur ɗinsa ai yana nan wai sai ya fito dole in bai fito ba kuma ka je ka zage shi ka ce dan wulakanci ne mai girman kai kai ne dan wulakanci mai girman kai ai inda ka zo gidan mutum za ka takura masa wallahi duk wannan abun addini ne ya kamata mu yi kokari mu kyautata mu gyara ina fata ana fahimta kaga tarbiya abu musal ashari da ya kwaya uku ya ga umar bai fito ba sai ya tafi umar da aka zo aka gaya masa sai sai ce ka gaskiya ba abin da ya shagaltar da mu in banda hada hadar kasuwanci kasuwa yake zuwa yana hidimar kasuwa ya ce shi yasa an ka faɗi wannan hadisi ba nan ban sani ba ina fata ana fahimta yawwa abdullahi ibn abbas yana zuwa kofar wato gidan sahabbai al'ansar mutanen madina don neman hadisi guda ɗaya wallahi malam shi ka san me yake yi saboda tsabar ladabi da tarbiya ɗalibi ne ya je gidan manyan sahabbai yana neman hadisi ɗaya shi idan ya je malam sallamar ma baya yi ibn abbas zama yake kawai ya maka sallama ya ce ka fito ka bashi hadisi a'a ya maka yayin malamin sallama ya ce ya fito ya zo karatu a'a kawai sai ya zauna a gidan ibn abbas ku duba yadda Allah masa albarka ba wani mai karatu a duniya da zai karanta wani ilimi na hadisi sai ya kira ibn abbas ba wani mai tafsirin qur'ani da zai fassara qur'ani wata aya sai ya ce ibn abbas amma wallahi ibn abbas malam idan ya je neman ilimi hadisi ɗaya fa ba wai biyu ba wallahi in yaje kofar sahabin zama yake la yusallim hatta yakhruj shi kam sallama ma baya yi sai ya jira yaya aka yi ce ina jiran mai gida ne in Allah ya sa wani yaro ya je ya ganshi ya faɗa ba ne amma yayi kunkusa kofa ya sallama wai dan a zo a bashi ilimi a bashi hadisi yana ganin yaya zai yi wa malamin sa haka la yusallim wa la yastazim mutum ya zo sai ya ce a a a a yabna ammi rasulillah ya dan gidan baffan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lau akhbartani da ka bani labari ka zo ai da sai na fito malaman suna girmama shi shi ma yana girmama su sai ibn abbas ya ce haka za umirna an nadluba ilma haka aka umarce mu nemi ilimi ina ɗaliban ilimi masu neman karatu mai albarka ku yi koyi sai Allah ya muku albarka a neman ilimin ku to yanzu malam ɗalibi ɗalibi zai iya yi wa malamin sa misgol ɗari wallahi kuma ya je ya faɗi magana a kansa in bai ɗauka ba shi ai malam sai dai haƙuri ba ya ɗaukan waya to dole ne wa ya taɓa ce maka dole in an kira sai an ɗauka wa ya gaya maka ai mutum yana da uzuri musamman wanda yake da uzurori da yawa dole kai masa uzuri kai ma in ka shiga wannan yanayin wallahi al'azimu nake gaya maka in ka shiga wannan yanayin in ka shiga wannan yanayin wallahi sai ka tausayawa kanka kwanan nan muna muka haɗu da ɗan uwa Dr. Isa Alifantami a Abuja kwanaki can muna tattaunawa haka nake nake shi akar muka ba a samun ka a waya mai girma minista ya ce malam kenan ya ce amma na gani ai ina kiran ka na ce muna zaune da shi mun kai awa biyu wallahi waya dar din minti ne dar sai da ne dar ya ce to kaga misali daga haka na batta to wannan kullum ne kullum ya ce to idan in na ce zan ɗauki waya aikin gwamnatin ma ba zan iya yi ba ya ce da haka in na je ofis sai in ajiye ta ko in kashe ta ko in ajiye ta wanda na ga ya kira ni na larura sai na kira ya ce yanzu kuma dole ka san masu kira na a waya za su ninku wallahi sai ka tausaya musu minti ɗaya waya minti biyu waya minti ɗaya waya minti biyu waya minti ɗaya waya minti biyu ya za ka yi za ka zauna ne gaba ɗaya a rayuwarka waya za ka yi ta amsa kana da uzurinka akwai aiki na larura akwai rayuwarka dan adam kai bacci ko kai karatu ko kai nazari akwai iyalinka suna da haƙƙi a kanka ba sa ganin ka zo za su samu attention ɗinka duka wannan to amma wani sai ya je ya zagi wani saboda Allah ya bashi matsayi ko ya bashi amur sai ya ce ai yanzu ai wulakanta mutane ke daukan wayan mutane ma baya yi na'am zaka iya faɗan duk abin da zaka iya faɗa bakinka ne ba wanda ya sai hana ka amma akwai ranar lissafi kuma duk wani wanda yake da yake da sha'ani yake da uzurka ku tambaye shi ku ji yadda waya take a gare shi so sai an yi haƙuri musamman ga waɗanda Allah ya jarabe su ya ba su girma ko ya ba su wani matsayi ko ya ba su hidindimu na mutane ko na musamman wannan kuma duk kuna duk kun sani fa malaman addini ne dai ake zagin su amma yan siyasa waye ma sai kira su wallahi alazimu waye isa ma kira su ina ma za ka samu lamba wayar su wani dan siyasa ne wanda kuka jefa masa ƙuri'a idan ya zo nan Kano akwai sim card din da yake sawa saboda iya waɗanda yake so su kira shi su za su kira shi kawai yana shigowa Kano sai dora wannan sim card idan ya koma Abuja kuma ya san wanda yake alaka da su to yana da sim card din Abuja sai ya dora shi akai da haka za ka iya shekara ba ka same shi ba amma ba matsala tun da shi oga kwata-kwata ne amma malami fa kana zaune fa wani zai bugo maka sai ya kira ka in ya kira ka kit sai ya kashe sai ya kira ka kit sai ya kashe za ka ɗauka ko rashin lafiya ko haɗari ko accident sai ka kira shi wane ne ce a ɗalibinka ne malam wallahi fatawa ce nake da ita wallahi malam wallahi kwanan nan ma ina jin muna tafiya da wasu yanwa a mota wani ya kira ni na ɗauka sai ya ce min ɗalibinka ne fatawa ne zan yi ka kira da Allah ka kira ka kira wato yadda ka san indira indira ta wundan motar nan je da ke wani itace a gefe haka in ɗauka kamar shi ne kafin ma ma ba shi an sama ya kashe ta wallahi kai faɗa ka kira ka kira wani kuma ya kira ni wani ita kuma mace ce an kira an kira an kira ba a ɗauka ba ba a ɗaga ba fatawa ce ake da ita sai a ita kiran kuma nan ku ba ku a ɗauka daga saudiya take na ce zaman ki nake yi ko an kafe ni ne saboda ke ko Allah ya ce dole sai na baki fatawa dole sai na amsa an kira an kira an kira ba a ɗauka ba ke baki ba da na ce ke baki da ladabi ko na ce to bara a bada amsar ba na kyatti na kashe wayar intanet tafiya na ce tunda baki da tarbiya ta daɗa kira na ce ai baki da tarbiya malamin ki zaki kira kina yi matsawa kina ce an kira an kira ba a ɗauka wani ce to bara a bada amsar ba ki je ki ga mala'ika na ki a bakin baki amsa ba shi kenan ba malam ka duba tarbiya ibnu abbas in ya zo kofar gidan zama yake dan Allah ahlus sunna idan muna yin karatu mu rinka dabbakawa muna gwadawa kaga wannan ijlalu ahlil ilm girmama abota ilimi amma yanzu dalibi zaka zo tun munzunu ummati asfarihi ka karanta da shi har ya kai inda zai kai amma wallahi nake gaya maka dan abu kadan zai zo ya iya keta ka musamman in ya rena maka hankali wanda wannan ba daidai bane shi yasa karatun ba albarka wallahi malam ana ta yi an haddace qur'anin an je an haddace hadisin an iya waye ne amma ba albarka mutum ya ɗebe shekarunsa yana ta yi ba albarka saboda me baya girmama wanda yake karban karatun a wajensa kuma baya ganin kiman malamin malamin ka ubanka ne wallahi tallahi malamin ka ya zama mai gidanka duk wanda ya koyar da kai kamar ka zama bawa ne a hannun shi kuma ko da alif ne kuma ko da kana jin kayi girma ka kai wani matsayi malamin ka malamin ka kuma komin mugun halinsa dole ka haƙura da shi haka Allah ya yi haka Allah ya ƙaddara malamai salaf suke cewa duk wanda ya koya maka wani abu kamar ya zama kashi duk kuma duk abin da ka yi wa malaminka wallahi wallahi wallahi sai ɗalibanka sun maka kuma wannan yana cin abubuwan da nan da nan Allah yake sa kai a kansu da wuri baya ɓata lokaci so duk wanda yake son ya samu albarka ya samu albarka cikin karatun da yake to ya girmama malamin shi ya mutunta malamin shi ya kimanta shi yanzu fa malam da asuba fa mutum dalibi sai ya bugo maka waya ana kidan da asuba wallahi wani kan ma in ba kashe wayar ba kana yin assalamu alaikum abuzunka na liman zaka ga waya kana daga sai ce fatawa nake da ita amma wallahi in ciya man dan local government din sa ne bare kira shi a wannan lokacin ba idan kansalan sa ne idan dan majalisar sa ne wallahi ba zai kira shi a wannan lokacin ba banda masu zuwa gida wani zuwa zai ya zo ya zauna maka yana jiran ka sai ka dawo ya shimfiɗa tabarma ko ya shimfiɗa kafin yana jiran ka sai ka dawo kuma akan wata buƙatarsa wani kuma zuwa zai yi ya turo maka wani ya ce da ya dawo ku kira ni ka je ka ce bashi barin ba ku wata kisa rufe da ita don ku rinka sanin halin mutane wannan a kaina ya faru kuma a satin nan wani bawan Allah ne alhamdulillah yani nahmadullah ba alfahari ba ba wai fadan dan gaya muku ne bana so na fada amma dan saboda wa'azi ya shiga cikin wani hali aka taimaka masa da matar da zai aura da kayan da zai aura da ita kanta matar kayan ɗakin aurenta da waye da wani sauransu alhamdulillah aka taimaka masa tun da ya auren nan yanzu yayansu wajen biyar ni yanzu na manta kamar sama yawa ya dai bugo mun waya waya ce bari ya gaida malam a'a sai wata rana kwanan nan sai ta bugo waya ta bugo waya wata larura sai ta taso shi eh yanzu ai tunda mun zama kullum mangwaro an shanye mu an jefar da mu an zuba mu an kasa ta hau mu mun daɗa tsirowa ne yanzu za a dawo ita kira ta kira Allah ya jarrabe shi ban dauka ba kuma lokacin ina gona na bar motar na bar wayar a cikin mota na manta ban kace da kaga uzuri yayi ta kira yayi ta kira wai har sau 20 ya kira eh ita ma matar ta ta kira ta ta kira kawai sai bugo mota daga wani gari kawai sai ta ho yaje bai same ni a masallaci ba kwatanta masa gida yana zuwa gida yi ta kira yayi ta kira kuma sai Allah ya kaddara na dawo na hau mota kenan zan tafi wata gonar sai na ɗauka wane ne sai ce wane ne sai na ce ya aka yi a gida lafiya ƙalau mana ya ana ta kiranka ba ka ɗauka Allah ya taimake shi wato masu zafin nawa ba sa kusa a lokacin ko dan ko dan ina jin yunwa ne ban ci abinci ba a gonar na gona ba wallahi haka ya gaya mu sai na je wani taras na ce kamar ya yace na kira ka ya fi so ashirin na ce to sai me to ni yanzu na zo wajenka ne na ce to ni na ce ka zo sai ya ce annabi in za a zo wajensa sai an ce za a zo ai ya karantu ai ya karantu na ce to ai ni ba annabi ba ne eh annabi ai shi kwaya ɗaya ne ni kuwa mai gado ne mai gado kuma ba dole ya ci gado duka bai ina da uzuri kaga da ka gaya mun zaka zo da sai in ci maka bana nan yanzu ka zo bana garin ka kashe kuɗin mota ka ɗauko matarka kuma bana nan yanzu ya za a yi ya ce zan jira ka na ce a'a na ce wala ba ka jira ni ba ya ce wala sai na jira ka na ce na ce ai ban san da zuwanka ba kuma ni yanzu kaga ina da uzuri kuma wallahi a lokacin ina sauri ina da za a jarabawa ta a jami'a zan je in bijirecin ɗalibai na ina sauri na shirya lokacin da na dawo gida kawai riga zan canja a wuce jami'a na ce masa wallahi ina da uzuri kuma ban san za ka zo ba annabi ai annabi muhammadu in za a zo wurinsa ai ba sai an gaya masa ba na ce to shikenan ni kuma sai an gaya mu kawai sai ya ce mun baka karanta ba ne a sunna wallahi talla ka gaya mu shikenan um, wani sunan shi sai ina dama ina cikin jeji ne sai network sai ya dauke wayar na rasa inda zan sa kai ina tafiya to akwai yan uwa dalibai muna tafi da su a mota na ce bari in huce sai nake ba su labari suka ce malam Allah mai da mu gida mu tarar da mutumin na kofar gidanka na ce ai ba kuma ma ni kaina sai na kawo mai masa shegen duka tukunna na same shi a kofar gidanka ai kwarai da gaske Allah ya taimake ni aka kira ni a gida cewa ya ma ɗauko matar ma ya kawo ta ma cikin gida na ma ya ce ta zauna ta jira eh sai na ce sai na ce wa iyalina na ce ki gaya mata in tsautsayi ya sa na dawo gidan na in tarar da shi zai sha kashi ba ahlu sunna yake ba kowaye shi yake tunda bai da hankali wallahi na ce wallahi in na zo na tarar da shi a gidan na ce na gaya mata na ce wallahi in na zo na tarar da shi a gidan nan wallahi jikinsa sai ya gaya masa yawa ni ba na ɗauka wannan rashin mutunci tunda baka da labi baka da hankali zaman ka nake yi da zaka zo ka ce wai dole sai ka zauna ka kai mun sallama ka ce to na karanta a sunnar ga ta nan zan maka aikin sunna yau ai nan da nayi hada kayan sai gaba yi wallahi tallahi to wannan misali ne ɗaya na gaya muku kuma kowane malami in zai zo yana muku bayani irin gaba wato gabawa da wauta da yake gamuwa da shi daga mutane wallahi abin zai baka mamaki amma alhamdulillah Allah ya koya mana mu yi hakuri mu jure mu daure da ba dan nayi hakuri ba da sai na buga mota na je na tarar da mutumin nan har a garin su amma nayi hakuri dan kar wani ya ce ban yi hakuri ba kuma ku lura ita fa dabi'a haka take haka Allah yake mutane ina fata na kai wata kila zaka iya jurewa wata kila wani kuma aka masa haka bai zai iya bacci ba ko ba ka bane kuma shi mara mutunci wani lokacin in ya maka rashin hankali ya kamata ka gyara masa zama ya san yayi hauka dan kar ya je maimaita wani so irin waɗannan abubuwa jahilci da rashin ilimi da rashin tarbiyya da rashin sanin girman na gaba shi yasa mutum yake wannan yanzu kana da hankali ka zo gidan mutum ba bashin kake bin sa ba ba komai ba ka ce wai dole sai ya saurare ka kuma in bayana wai dole sai ka zauna ka jira shi to yanzu ni yanzu ina da haƙƙi na wajibi na tilasta kaina in na zo sai in haƙura in ƙyale ɗalibai na a jami'a suna jira na zan musu jarabawa yanzu ina sauraron wani da ya zo zai faɗi wata buƙatarsa kuma fa ba aya yake neman fasara ko hadisi ba taimako ne yake nema to yanzu idan na zo tun da kai ka ce in bi annabi ka ce haka annabi yake yi to wannan haƙƙin nawa da yake kaina kuma sai in tozarta shi in saurare ka mutane suna da azar dole ne kai respecting lokacin mutane kai respecting uzurin mutane dan Allah ɗaliban ilimi irin waɗannan kisoshi ana ba da labari a kansu ku gyara mu'amalar ku da na gaba da ku ku gyara mu'amalar ku da iyayenku ku gyara mu'amalar ku da wa da kaza din ku yanzu akwai fa muna sane fa mun sani billahi alazimu malam irin mu'amala da yan siyasan nan suke musu wallahi malam kare bai ci ba amma suna liƙe da su suna leƙe da su akwai wanda ko giyar ɗin ƙofar gidansa ba kai saka je ba in jagaliya kawai sun ishe ka amma malaminka shi ne karen da za ka taka wannan ba daidai ba ne so muna fatan allah ya ba mu ikon gyarawa allah maɗaukin sarki ya yi mana hukunci cewa in ba mu samu kowa ba fala tadkhuluha hatta yu'zanu lakum mun karanta wannan to aya ta gaba sai Allah ya ce me laysa alaikum junahun na'am
ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع وما تكتمون na'am قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون
Allah ya ce babu laifi a gare ku ku shiga gidajen da gairu maskuna wato ba gidaje ne na zama ko wasu suna zaune a ciki ba shine gairu maskuna babu laifi za ku iya shiga irin waɗannan gidane abinda ake nufi ko da ba ku nemi izini ba tunda ba kowa kamar yanzu kango ne ba wani mai zama ba mun dan adam a ciki ko wani gida ne an gina shi a rufe to ba za ka je kai ta kwankwasa kana a adkhul la yuqal hankali ma bai zai dauka ai ba kowa ballanta ka ce za ka nemi izini fiha mata'un lakum a irin gidajen da kuke da wani abu na amfani mata'un lakum ai fiha manfa'a lakum kuna da wani abun amfani malamai sun yi sabani wani irin gidaje ne ake nufi yawanci dai suka ce irin gidaje da ake ajiye kaya kamar irin store-store ko wani guri haka gida da ake aje kayan gona ko kayan abin da sauransu ko kuma gida ne na masaukin baki ba kowa kai ne ka zo za ka shiga kamar manazil ne na wato a doyo ko kuma gidan da ake ajiye kayan kasuwa ko na makamanci wani ko irin gidajen da ake yin su lokacin sanyi sai a rinka shigansu ko lokacin zafi a rinka shigansu larabawa da a tsarin su na gine-ginen su akwai gidajen da suke na hutu waɗannan gidajen idan ana zafi sai su koma can su rinka zama saboda ana zafi yanzu kamar misali a saudiya a garin ta'if yana da ni'ima da yawa ya fi makka ni'ima ya fi madina ya fi sauran wurare da yawa kusan duk ƙasar ta'if yana daga cikin wurare mai kyau za ga lokacin saif a lokacin da suke hutu na ma'aikata hutun makarantu sai ga da yawa 'yan ƙasar suna zuwa suna da gidaje wasu sai su zo su zauna a wurin a daidai lokacin da ake tsananin zafin rana tun da garin akwai saukin zafi ana ruwan sama ana wayar sauransu to mutum yana iya samun wani gida da yake da shi baya zama a ciki sai lokaci lokaci wannan laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskuna fiha mata'un lakum akwai kuma wuraren da ake lokacin da ake tsananin zafi lokacin da ake tsananin sanyi su kuma saboda dumin su sai a je a rinka zama a wurin to wannan duk babu laifi mutum zai iya zuwa ya je ya shiga ya zauna ba tare da ya yi istizani ko ya nemi abin nan ba wasu malaman suka ce buyutut tujjar ana nufin gidajen yan kasuwa wanda in sun yi tafiya daga wani gari sun zo wani gari to suna da gidajen da suke sauka ba kowa daman nasu ne masauki ne na yan kasuwa wannan tunda ba kowa kawai daman dan an zo kasuwa ne ake shiga ba sai an nemi izini ba akwai kayan amfani ne kawai a ciki kwanciyar ake wannan babu laifi da sauransu wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun Allah shi ya san abinda kuke wato bayyanawa da kuma abinda kuke boyewa duk abinda kuka bayyana kyakkyawa Allah ya sani dan shi masanin zahiri ne haka duk abinda kuke boyewa ma ya sani dan shi masanin badini ne tabaraka wa ta'ala wannan hukunci ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yake yi dan ya koya mana tarbiyya da sani ya kamata dangane da mu'amala da gidajen da muke zaune wallahu wahdahu ya'lamu ma tuzhirunahu wa ma tukhfunahu min aqwalin wa amal maganganu da kuke faɗa ayyuka da kuke aikatawa astaghfirullah wa atubu ilai Allah ka yafe mana duk abinda mutum ya faɗa Allah ya sani kuma duk abinda mutum ya boye ma Allah ya sani mutum zai iya zuwa ya nuna salaha a zahiri shi mutumin kirki ne a zahiri kowa ya ganshi ya kaman kanin mala'ika jibrilu ne amma ba mamaki mutumin banza ne a ciki wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun akwai wanda kuma za ga a zahiri kamar mutumin banza ne amma kuma zuciya suna da kyau Allah ne ya rabe shi saboda zama da mutanen banza ko kuma wataƙila wani yanayi na rayuwa ya sa abin nan amma yana son ya tuba yana kuma son alkhairi a tattare da shi so wannan aya tana nuna mana ko meye mutum zai yi ya sa Allah a ciki wato babu abin da zai fita da hankali irin mutum ya wayi gari ya je wajen Allah Allah ya tuna asirin al'amarin sai zai ce abu kaza ba dan Allah kai ba abu kaza ba dan Allah kai ba abu kaza lokacin da kai kaza kaza ne lokacin da kai kaza kaza da sauransu babu abin da yafi wannan muni wallahi shi yasa mutum ya kokari kuma duk inda kake ka san Allah yana kallon ka a lokacin da kake cikin talauci Allah yana ganin ka lokacin da kake cikin wadata ma Allah yana ganin ka lokacin da kake kai daya Allah yana kallon ka lokacin da kake ku biyu a gaban mutane ma Allah yana kallon ka a cikin mutane mun sha karantawa da ku a cikin hadisi a cikin mutane akwai waɗanda Allah kai mana afuwa Allah ka samu a ciki a fili a zahiri in suna tare da mutane mutanen kirki ne su a nan kullum yana masallaci yana zuwa gurin karatu yana zuwa gurin ilimi yana zuwa gurin kaza amma wallahi yana yin tafiya da yayi tafiya in dai yayi tafiya to insha Allah ta'ala za gan shi a duk gurin banza kwarai saboda ai masu kallon sa yanzu ba su nan zai iya duk shigar da ya ga dama kuma zai iya zuwa ya je abin da ya ga dama a nan amma za gani watakila ma halimanci ana tura shi saboda tsabar salaha amma in ya je ya tafiya sai ga ya lalace watakila neman mata neman mata neman mata watakila mu'amala da mutanen banza zuwa guri na kazanta wani bawan Allah ya rasu Allah ya masa rama yake gaya mu yake cewa wata rana malamin ji America da ni da abokanai na wani yanayi na aiki ya kai mu da daddare sai abokanai suka ce ai gwanda mu fita gari kar mu yi shigan kadan garin bakin tulu mu dan fita gari mu dan zazzagaya mu ga gari da sauransu yace muna fita sai muka ga wani guri an yi kwalliya da ado ana ta shiga ana hada-hada ana abin nan da sauransu kawai sai muka ce bari mu je mu ga me ake a nan gurin ya ce suna zuwa sai suka ga irin night club nan club nan ne na dare ya ce wallahi malam mutane tsirara na gansu tsirara zigidar ba riga ba wando maza da mata amerika gagiya kuma duk wanda ya shiga gagiya amma wasu din suna zuwa da kayansu in kana so za ka shiga da kayanka in kana so kuma za ka je tsirara da haka wasu tsiraran suke shiga ba abin da ya dame shi arne kenan ai ai arnancin kenan ai ai rashin musuluncin kenan kai ne kake tunanin akwai Allah akwai kaza akwai kaza akwai kunya shi na ruwansa ba abin da ya dame shi malu shahid sai ya tiris sai ya juya sai abokanan cikin abokan suka ce ah me sai ce ba ku ga abin da yake ba sai ce sai wani cewa ai bude ido ne ai alaji alaji ai bude ido ne kada Allah mu je da Allah na ruwan mu da su kai ka shiga da rigar ka ba ga wancan da rigar sa wannan ma da rigar sa yace kuma kana zama za a zo a kawo ma giya a ajiye maka kawai dole ka saya kawai kana zama a teburin ka giya ce za a zo a fat a bude maka ita yace kamar ya mu shiga wallahi yace abokanan tafiyan nan nasu kawai suka ce wallahi mu shiga yace to mu suka ce mu ba tsaraicin zamu mu ba me ba zamu mu je mana ma zo ka zo gari baka san halin mutane ba ya ce wallahi malam haka suka je suka shiga gurin nan kuma abokanai na ne tare muka je da su suka zauna suka ga matan nan tsirara suka ga mazan nan tsirara aka kawo musu giya ba su zai sha giya ba amma sun biya kudinta suka sha kallo suka fito ya ce ni dai na juya ma har na je na bata ma a hotel din na yi ta yawo na kasa gane ma hotel duk ginin iri ɗaya ne na kasa ganewa ya ce na wahala da ƙir aka samu ni yanzu mutumin nan da nake gaya maka wallahi malam yaro su yana kabari na ce Allah ya taimake ka to in zina ce ma akwai masu zuwa su wallahi malam zaka mutum ko ɗan kasuwa ne ko wani attajiri ko wani ma'aikacin gwamnati in yayi tafiya daman kawai yana tafiya duk hotel ɗin da zai sauka kawai da 'yan mata yake sauka yau a garin nan ma fa muna gani a hotel-hotel waɗannan na cikin gari ma da wai wallahi yan uwana wallahi ina gaya muku in akwai manya-manyan hotel a garin nan ba ku san su bane saboda ba ku da alaka da su a nan garin kuke akwai manya-manyan hotel wallahi idan ka je ka ga abin da ake za ka ɗauka ba a Kano bane kana shiga da mai yara ne yan mata ƙanana za su tare ka yan shekara 16 17 kuma kar ka ɗauka yan ina ne duk yan garin nan ne su za su je sirye ka su za su ma kaza su za su ma kaza da haka wasu zuwa can suke zuwa a garin nan fa ba wai ko ina ba nan garin wani hotel din in ka gan shi wallahi zaka ce a America ne ko a Ingila suna nan tafka tafkan hotel masu tsada giya ba abin da ba a sayarwa da giya ne da naman kare ne da komai da na alade duk akwai kuma haka suke zuwa su je a kawo musu matan ko a kawo musu 'yan nan garin ko a kawo musu 'yan bendal ko a kawo musu 'yan kaza ko a kawo musu 'yan kaza mutum ya zo rashin tsoron Allah da iyalinsa da komai ya je ya je barnar da zai kuma ya dawo gida akwai mutanen da idan manzo Allah ya ce idan idan suka keɓanta in ta hakuma harim Allah in suka keɓanta in suka ga ba kowa sai su keta abubuwa na haram da Allah ya haramta sai su je saba wa Allah amma in sun dawo gida su mutanen kirki ne akwai matar da take cewa ta kama mai gidanta jaka ne zai tafiya ya cika jakan nan da condoms kwaroron roba ta ce alhaji me za a yi da wannan ya ce ni za ki sawa ido ko ina ruwanki da ni aljanna ke daban tawa daban ka je ma har tsammanin aljanna yake a haka matar take faɗa wai ta yi gani ta yi magana wai ya sa ta sa masa ido akwai daga cikin mutane in sun keɓanta keta alfarmar Allah suke yi amma yau ana mu'amala su za su nuna su na kirki ne to Allah gyara mana halin mu wallahu ya ma tubduna ma taktumun Allah ya san abinda kuke bayyanawa da abinda kuke ainihin wato boyewa da sauransu um, malamai sun yi maganganu dangane da hukuncin sallama da shar'antuwarta na'am sallama dole ne dole ne mutum musulmi idan ya zo wajen musulmi ya musallama dole ne ba wai alfarma ba ce haka kuma dole ne a amsa in mutum ɗari ne to dole ne ɗaya ya amsa idan duk ɗarin nan ba su amsa ba asimu sun saba wa Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke da ɗabi'ar wucewa cikin mutane ba sa musallama to sani cewa wato ba ni sunan shi sun saba wa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma sun shigar da wata tarbiyya ta kafirci wacce bai kamata musulmi mu rinka rayuwa irin wannan tsari na rashin wato tarbiyya ta musulunci ba manzon Allah sallallahu alaihi sallama akan je gidansa ana neman izini ana kwankwasa masa kofa shi ba iri ɗaya bane kwankwasa kofar da ake masa na sauran sahabbai shi da yan farce ake ja masa kofar sa haka jikin kofar sai a rinka kuyas kuyas kuyas kuyas kuyas kuyas ka san mu zuwa zaka kai kwan kwan kwan kwan kwan haka da bayan yatsa haka to amma shi ba a yi masa haka saboda ba a yi ba a yi wa annabi izaji ba a firgita ba a tsorata annabi ba a yi masa abin da zai ji ba daɗi da sauransu to haka kuma ahlul ilm da ahlul fadl wal karam ma'abuta ilimi da masu falala mutane masu matsayi su ma ana girmama su yayin magana da su ana girmama su yayin yi musu neman izinin su yayin kaza yayin kaza da sauransu wani ne ana faɗa lokacin Allah ji kansa janar Muhammad Abacha ya aika aka kira wani bawan Allah ya ce hauda shi wajensa a ofis ɗinsa yana zuwa lifta ce tana buɗewa shi zai gani tana buɗewa liftan nan sai ya hango president akan kujerarsa ta shugaban ƙasa wallahi da ya zo malam sai gabaɗe sai ya ruɗe daga shi sai shi ya ƙura masa idanuwa masha Allah masu albarka mutumin nan tsugunawa yi kurin sai ya tsuguna a bakin liftan nan ya ce zo mana ƙariso mana ya gigice wallahi kasa tashi sai da ya kira wannan masinja ya ce ku ɗaga shi ku zaune da shi akan kujera wannan shugaban ƙasa kenan to amma da ya sani da ya yi shari'a yana zuwa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah zai yayi mai komai sai ya baka courage ya baka karfin gwiwa to amma tun da kai ma ka saba sunna ba kai ba to sai kuma Allah ya sa maka kwarjinin wani ba za ka iya yin abin da ya kamata kai ba wannan kenan to ana ma ya karanta mana aya ta gaba bayan Allah ya gama magana akan hukuncin istizani shiga gidaje yace kullil mu'minina na'am
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم bar magana kenan ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون akwai abin da na manta ban faɗa ba yana da alaƙa da wannan in cika ce muku batun shiga gida da sallama ko rashin sallama riwaya ta zo a riwayar imam bukhari a cikin kitabu diyat daga um, uh, sahal ibn sa'id ne sa'idi wani mutum ne wata rana ya je leƙa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ta ƙofar ɗaki ya leƙa manzan Allah sallama irin ta kafar ɗaki haka kasa ana iya samun kafa tsakanin ƙofa da gini ko labule ya ɗan ɗaga da sauransu to kafin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ya ya ganshi ashe shi mutumin ya ga annabi kawai sai ɗan leƙa kafin ya sallama fa sai ya leƙo annabi sallallahu alaihi wa sallama a hannun annabi akwai dan makami karfe ko wuka ko aska ko dan wani abu haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce da na san mutumin nan ya sa ni a ido yana ta kallo na law alimtu anna hadha yanzuruni hatta atiyahu da na san yana kallona kuma zan iya zuwa in ritsa shi bai ɗauki idansa da kallona ba da sai na tsiyaye idansa ya ce wa hal ju'ila lissi idanu illa min ajalil basar dan me yasa aka ce a nemi izini ba an ce a nemi izini ba ne saboda ido to kafin ya zo ya nemi izinin ba ya zo ya gani kamar yanzu ka tarar da mutum a falo yana zaune watakila yana cikin wani yanayi kafin ka yi sallama kafin ka nemi izini kawai ka je kana ta kallonsa idan yana da wani abu in ya jefi idan ka bai saba wa Allah ba kenan wannan laifi ne to ina masu yin leƙe a leƙa mutum yana nan ne barin gani barin gani sai dan leƙa ya dan daga labule ta waje ya dan sa yatsa yana duba haram alaik haram kana shiga al'auran mutum don gidan mutum al'aurarsa ne don gidan mutum suturarsa ne kai ba ma gida ba ko ofis ne kamar ka zo kana so ka ga mutum ya yake sai ka ɗan ɗaga labule haka ka ɗan ɗaga sai ka leƙa haram alaik ba a yi saba wa tarbiyya ne wannan a wata riwaya ta abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗa riwayar imam bukhari shi ma kitabud diyat manzo Allah sarsam yana cewa law anna law anna imra'an tala'a alayka da wani zai leka ka bi ghairi idnin ba tare da izini ba sai ka samu dutse ko tsakuwa ka jefi idansa fa faqa'ta ainahu sai ka zubar mai da ido ka jefi idanun ka zubar mai da idansa ma kana alayka junah to babu laifi akan ka wannan hadisi ne cikin bukhari duk wanda ya leƙa wani inda wani zai zuciya i jefe shi da wani abu to ba laifi a kansa kuma ba diya ba alƙalanci jininsa a wannan ɗinsa idansa ya zama hadar kaga wannan bai da kyau wata mata take gaya mun ku ji saboda tarbiyya irin tamu ta hausawa ta kawo mun kukan mai gidanta me ya faru ta ce malam wallahi mutumin nan bai wa 'ya'yansa tarbiyya ba na farko dai za su rinka shigo maka ba sallama in kai magana a ce kana kin 'ya'yan kishiya ta ce ba ka son 'ya'yanta kuma babu sallama suke shigowa ta ce wallahi akar makallawa hatta kai ga a gida ban ɗakinmu yana ƙofar ba ta da kyau jingina ta ake ta ce wallahi malam mutum yana wanka mutum yana wanka ta ce wallahi yaran gidan nan za su sai dai kaga yaro ya sunkuya yana leƙo ka in ka shigo kai faɗa mai gidan ya ce shi a daina takura wa 'ya'yansa ai yara ne baki san yara ba yanzu yaro ashe yana da wayan da har zai je ya leƙa wata mace a banɗaki shi ma duk a matsayin yaro ba za a ba shi kashi ba yanzu wannan mai irin wannan ɗabi'ar akramakallah ina ina ina addini a gidansa babu so leƙe haram ne ka leƙa wani haka kuma satar zance haram ne me satar zance wani yana turakarsa yana hira da wata ko da wani ko da iyalinsa ko da matansa ko da ‘yan uwansa sai kai kuma ka zo sai ka ɗan zauna haka kana jin me ake faɗa ko mutum biyu suna ɗan hira a mota kuna tare sai suka ɗan matsa suna ɗan magana na sirri sai kai kuma ka ɗan kashe kunnanka haka kana saurara haram ko wani yana buga waya ya sa hands free sai ka daina abin da kake kana sauraron abin da ake gaya masa ko abin da yake faɗa wa wani bi ghairi iznihi shi ma haram bai halatta ka saurari zancen wani ba da izininsa ba sai dai in yayi shi ne da ƙarfi don kowa ya ji yanzu wani zaga in yana waya zaga yana haka eh ina ji ina ji kaza kaza watakila da iyalinsa yake magana watakila da babansa yake magana watakila wata magana sirri ne to sai kuma wani sai ya kokari sai ya ji duk waɗannan yana daga cikin mu'amaloli na rashin tarbiyya da yake gudana a tsakaninmu ya saba musulunci ba daidai bane da zarar ka ji mutum yana magana kuma baya son a ji magana ka tashi ka bashi guri kawai wannan shine tarbiyya islamiyya amma sata zance akwai wayoyin da zaka ba ma hasburi aka saba inda yana kusa da kai to zaka rinka jiyo me yake faɗa wannan ana yi a waje ana yi a gida ma ana yi mata ma suna yi in mace ta rena ka in ka zo kan gida kana waya sai ta zo ta makale maka ta sa kunnanta a gurin saboda ta ji dawa wani ya ce yana yin waya matar suke cewa da wace yar iskar na ji ana waya ya ce to uwata ce kaga wannan rashin tarbiya ne in har mace ta rena kada ta maka renin da wai za ta ji kana waya wai har ta zo gaban ka ta ce wai da wace yar iskar kake waya to gaba ɗaya baka da kima a gidanka kuma kai ba cikakken namiji ba ne wani ya kira yaransa suna hira da daddare ya yi tafiya tafiya ya yi je wata ƙasa kuma ya tafi da wata matarsa sai irin ya buga waya yaransa sai suna hira ‘yan mata ne yaran sai su kira babansu ya kira suna hira kwatsam sai ta zo sai ta ji yana dariya suna abin nan kuma sai ta ji muryar mace ita ma din sai ta bude baki ta ce da wuce ta wuce yar iskan ne wannan ake magana da ita da wannan daren sai ce me kishi ‘ya'yana ne sai ce aurarsa za ka yi ta faɗa masa ya ce kai kai kai da ya rikito ya rinka zabga mata mari ya rinka haska ta pau pau pau pau ya gyara mata zama ya ce na sake ki kaga wannan ganganci ne wa ya gaya miki mijinki bayi da hakkin ya buga waya a jimuryar mace wa ya gaya miki watakila uwarsa ne watakila yayarsa ce watakila kanwarsa ce ko ba ka bane ba watakila watakila watakila watakila ko ba ka bane to hadda zagi to kuma ya ce yarsa ce ya faɗa ya ce ‘ya'yansa ne kuma a buɗe masa wannan magana a gaya masa wannan magana saboda reni ni dai ban ce ya mari ba amma sallamanta dai da ni a waje na bai laifi wa wallahi ya kamata a kai ta gida ta je ta sha koko ta huta gaba ta ƙara ƙwarai da gaske wasu suna da ganganci malam irin wannan aka ramuka Allah na taɓa faɗa a karatu ku yi haƙuri haka yau karatun ya zo don tarbiyyar nan dole mu kula da ita malam mutum ne ya je siyo atamfofi da uwarsa a raye ya siyo atamfofi masu tsada matansa biyu ne ko uku sai ya siyo atamfar guda hudu sai ya je kai musu ya ce kowa ta ɗauka kaga ya ma yi ƙoƙari ya ce ta ɗauka sai aka ga sauran ɗaya atamfa ɗaya sai wata daga cikin matansa mai kishi kasan haka matan suke kala-kala ne akwai masu zafin kishi sai ta ce wannan kuma na waye sai ce na hajiya ne na uwata ce eh hatta kai yanzu da atamfa iri ɗaya ake mana da ita wallahi haka ta gaya masa sai ta ce sai ka je ta baka rabon kwana kenan ya ce uwatawa kawai ta yi zuciya ta tafi laifinsa don me zai sai atamfa iri ɗaya da ta matarsa da ta uwarsa ai uwarsa wulakantacciya ne da haka yaje sai mata ta dubu ɗaya da ɗari biyar su kuma sai musu dubu ashirin ya ce to haɗa kayan ki tafi gidan iyayenki ya ce na sake ki wai aka zo ana fatawa na ce daidai wa daida yawa ya yi daidai wallahi bai saba wa Allah ba ya yi daidai ai ya ma yi ƙoƙari da iya sakin ya bari bai hada da zunguri ba in dai mace ba ta da tarbiyyar da za ta iya buɗe baki ta gaya maka wannan wai har ta hana kai kai wa uwarka hidima kana da wani abu a duniya sama da uwarka to ko ubanka bai kai uwarka ba haka ne ko ba ka bane man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati ummuka thumma man thumma ummuka thumma man thumma ummuka thumma man thumma abak thumma man thumma adnaka fa adnaka hadisin bukhari wa muslim amma yau lalacewa ta kai ga wai mutum zai kai wa mahaifiyarsa wani abu yana tsoro ba Allah kana zara ido kai ma dan baka yi auren bane watakila kana wallahi malam mulki suke a gida na fitar hankali tsoro kake ji me zaka kai wa mahaifiyarka kalma ta ka da gani ta yi magana saboda ka nuna ka nuna musu uwar taka su matan sun fi uwa ana iya sallamar mace ta tafi uwa fa ka isa ka rabu da ita ba ka rabu da daman ka gaya wa matanka wurin iyayena no going areas ne ba a tsallaka wannan gurin kawai kina tsallakawa za ki gabacin rai kawai ta sani ba zan taɓa naki uban ba karki taɓa nawa uban ba zan taɓa naki uwar ba kan ni muke ma karki taɓa mun kuma in abin da na mallaka a duniya gaba ɗaya zan ba uwata kar wani ya magana an baka ba za a ga damuwa yanzu wani malam duk inda zai tafi umra da matarsa yake tafiya duk inda zai je kaza da matarsa yake tafiya wata rana ya zo ya biya wa uwarsa kudin umra sai gashi an fara gulmace gulmace shikenan yanzu tsohuwan nan ta riga ta tsufa ta gaji za ka je ka kashe kuɗi ka kaza kaza kaza kaza ana nuna kishi da wani abu kai ka bari kai ne banza ba ka da baka da tsari a cikin al'amuranka har ka bari wani ya iya zuwa wai ya challenge ɗinka akan abin da zaka yi uwar da ta haife ka dan Allah ƴan uwana wani abubuwan suna da ciwo damuwa ne da yawan su ana kawo mana su a fatawa da karatu shi yasa na ɓata lokaci ne ta muku waɗannan bayanai ina fatan sun shiga kunnuwanku kuma Allah ya baku ikon gyarawa wanda ya ji haushi kuma ran sai ya baci Allah ba shi hakuri Allah kuma ya sa ya tuba dan wallahi mai zunubi ne kai tabbas yawwa ina fatan Allah ya mana afuwa Allah ya fi mana ana nuna mu lokaci yayi za mu tashi aya ta gaba insha Allah ya guddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa bihadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh